نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الاصلاح بين الناس قال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وقال تعالى والصلح خير وقال تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم
نعم باب الإصلاح بين الناس wannan babi yana bayani dangane da abin da ya tabbata daga Allah subhanahu wa ta'ala da kuma manzan shi waɗanda suke kwaɗaitarwa game da abin da ya shafi sasanta tsakankanin mutane idan ya zamanto da wane da wane ba a jituwa ka shiga ka huta ka ga cewa sun jitu idan ya zamanto tsakankanin fami wane da fami wane ya zamanto ana rigima kullum hankali a tashe kaga ka shiga kayan ruwa da tsaki akan kaga wannan fami din an dawo an ci gaba da mu'amala irin ta da duk wani abin da ya shafi harkar gaba da sauransu duka a daina tsakankanin wane da matar shi wance ya zamanto an samu rashin fahimtar jituwa ka yi ƙoƙari ka ga cewa ka daidaita da kankanunsu to wannan babu abin da zai yi magana a kai kenan qala Allah ta'ala ubangiji subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alƙur'ani yace la khaira fi katsirin min najwahum ubangiji ta'ala yace babu alkhairi a cikin da yawa daga cikin raɗe-raɗinsu babu alkhairi a cikin da yawa daga cikin tattaunawar da da mutane suke yi a share ɗaya su je share ɗaya su dinga kukus kukus suna tattaunawa shine annajuwa shine zance a ɓoye a zauna a dinga tattaunawa to babu alkhairi a cikin da yawa daga cikin wannan tattaunawa ɗin da ake yi illa najuwa man amara bi sadaqatin face dai tattaunawar waɗanda za su yi umarni da sadaka wannan to akwai alkhairi a cikinta kaga an samu ana tattaunawa akan yaya za a bullowa wannan al'amarin masallaci na unguwa kaza da ya fashe a ga cewa an gyara shi ya za a tattara sadaka daga wajen yan uwa ta wata hanya za a bi don ya zamanto an samu yadda za a cike gibin da ya zamanto mun samu matsala shi to wannan tattaunawar wannan akwai alkhairi a cikinta mai girma au ma'arufin ko kuma tattaunawar da ya zamanto ta kunshi aiki na alkhairi umarni ne da kyakkyawan aiki za a yi ko hani ga mummunan aiki to wannan ita ma wannan tattaunawa ɗin da za a asirce tana cike da alkhairi au islahin bainan nas ko kuma sasanta tsakankanin mutane yi wa mutane sulhu gyara tsakankaninsu ba wai ɓata tsakankaninsu ba wa ta'ala Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce wa sulhu khair wato yin sulhu tsakankanin ma'aurata wannan shine mafi alkhairi sama da rabuwa idan aka ciru zuwa ga mataki na rabuwa sai in ya zamanto sulhu din yaƙi ci yaƙi cinyewa an yi sulhu din ɗaya an zo an yi na biyu an yi na uku kuma kullum abin ƙara taɓarɓarewa yake to shi kenan in yurida islahan يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا كما عند الله تعالى يفعل وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا sai kuma Allah ta'ala a can gaba ya ce wa in ya tafarraqa yughni Allahu kullam min sa'ati wa kana Allahu wasi'an hakima to yin sulhu a gyara tsakankanin ma'aurata shine mafi alkhairi sama da a ciri zuwa ga mataki na rabuwa wa ƙala ta'ala ubangiji maɗaukacin sarki ya ce fattakullaha ya ku bayin Allah ku kiyaye dokoki na Allah wa aslihu za ta bainikum wato ku sasanta abin da yake tsakankaninku ku sasanta abin da yake tsakankaninku na saɓani da aka samu da abin da ya shafi rashin fahimtar juna to sai ku sasanta ya zamanto an zauna an tattauna kai abin da kake yi kaza da kaza da kaza da ya zamanto yana kawo matsala ka daina yi ke ma abin da kike yi na kaza da kaza da kaza da ya zamanto mai gidanki baya so ke ma ki daina yi saboda Allah shi ma baya son wannan abu sai ya zamanto an kawo jara tsakankana kai ka jara ita ta jara wa qala ta'ala ubangiji madaukakin sarki yace innamal mu'minuna ikhwa ubangiji yace haƙiƙa muminai 'yan uwan juna ne ga baki ɗayansu a cikin addini da kuma abin da ya shafi duk alhurma duk abin da yake dukiya ce ta ɗan adam mutuncinsa ne jininsa ne wannan duka haramu ne musulmi ya zubar na ɗan uwan shi musulmi sai dai inda da haƙƙi na Allah Allah ce to fa aslihu baina akhwaykum ku sasanta tsakankanin yan uwanku lokacin da ya zamanto suna garrama ba su fahimci juna ba to sai ku shiga tsakankaninsu ku sasanta tsakankaninsu ba don wani nawa bane wani nawa bane wancan ba nawa bane in ɗauki rashin gaskiya in bashi a ka yi abin dan Allah na'am
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلام من الناس عليه صدقه كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقه وتعين الرجل في دابته الرجل وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميط الأذى عن الطريق صدقة متفق عليه ومعنى تعدل بينهما تصلح بينهما بالعدل na'am hadisi na gaba a cikin wannan babe an abi hurairata radiyallahu anhu an amso wannan hadisi daga abu huraira yardal Allah ta ƙara tabbata a gare shi abu huraira ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce kullu sulama minan nas manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kowata gaba ta ɗan adam alaihi sadakatun akwai sadaka wanda take ta wajibi akan wannan gaba da ake neman wannan gaba ta yi saboda ta fansar da kanta ta tsamar da kanta daga shiga wuta zala ce kulle yaumin tadlu fihi shams kowane yini wanda rana take hudowa a cikin wannan yinin ta'dilu bainal ithnaini sadaqatu ta sasanta tsakankanin mutane guda biyu wanda ba su fahimci juna ba wannan za a rubuta maka ladan sadaka wato da mazala ce kullu sulama minan nasi alaihi sadaka kar mutum ya fahimci cewa sai ya ɗauki wani abu daga cikin ajihun shi ya bada wannan shine ake ce da shi sadaka zai gaya maka qurqul khair hanyoyi na alkhairi wanda duk abin da ka aikata daga cikin su wannan za a rubuta maka ladan sadaka zala ce ka sasanta tsakankanin mutane guda biyu wanda ba sa ga maciji da juna a tsakankanin su za a rubuta maka ladan sadaka na biyu wa tu'inur rajula fi dabbatihi maza Allah ce ka taimaka wa mutum game da abin da ya shafi lamarin abin hawansa fatahmiluhu alaiha ka ɗauke shi ka ɗora shi a saman wannan abin hawa idan ya zamanto dattijo ne ya manyanta suna ta kokowa da wannan abin hawan nace sai ya kama zai ɓare ya hau shi kawai ya goce ya faɗo bif ka ce tsaya ka gani tsoho ka ɗauke shi ta ka ɗora shi a sama wannan za a rubuta maka ladan sadaka autar fa'ulahu alaiha mata'ahu sadaka, ko kuma ka ɗora mai abin amfaninsa a saman wannan dabbar tashi, to shi ma za a rubuta maka ladan sadaka. Shi kenan ga wani nan ya zo shi ya yi lodi na ruwa budo hudu daga baya kuma yana so a ɗora mai budo ɗaya a gaba, ya hau saman moto, ka zo ka ɗoka ka ɗora mashi, to wannan shi ma za a rubuta maka ladan kayan sadaka. Maza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, wal kalimatu ɗayyibatu sadakatun. wato kalma wanda take daddada da za ka shigar da ita cikin zuciyar ɗan uwanka musulmi wannan shi ma za a rubuta maka ladan sadaka magana wanda take mai kyau da za ka yi wa ɗan uwanka musulmi wannan shi ma rubuta maka ladan sadaka za a yi ɗan uwanka ya zo za ce barakallahu fikum muna lafiya ya kokari ya hidima to Allah sanya albarka wannan kaɗai ka faɗa mai za a rubuta maka ladan sadaka wa kullu khutuwatin tamshiha ila salati sadaka manzo Allah ya ce dukkan taku da zaka yi ka tafi da shi dukkan taku da zaka yi da zaka tafi masallaci shi ma za a rubuta maka ladan sadaka idan ka yi taku kana dagewa kafar ka za a rubuta maka ladan kayi sadaka kana dagewa a rubuta maka ladan sadaka har ka isa masallaci wa tumidul adha an tariqi sadaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ka kautar da abin da zai cutar da mutane da kan hanya tumidul adha imatsatul adha shine wa tuzilul adha ka gusar da abin da zai cutar da bayin Allah al'aza shine ma yu'dhin nas dukkan abin da zai iya cutar da bayin Allah dutsi ne kaga idan mutum ya tuntube zai iya cire mai harci kaya ce idan mutum ya taka ta za ta iya cutar da shi wata kwalba ce a hoshe ko kwalba mai rai ko wata tsakuwa da sauransu duk abin da ka san dai cewa wannan abin zai iya cutar da bayan Allah idan suka huce ta kai suka huce ta gurin to sai ka kawar da shi ga wani reshe nan na bishiya ta gidan wane ya shigo cikin hanya idan mutum mai tsawo ne in ya zo zai huce dole sai ya cutu shikenan kai maganin wannan abu to wannan shi ma za a rubuta maka ladan sadaka wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi wa ma'ana ta'dilu bainahuma ma'anar da yace wa ta'dilu bainal ithnaini ma'ana tuslihu bainahuma bil adl ka sasanta tsakankanin su amma da adalci kada ya zamanto a cikin wannan sasanta tsakankanin nasu da zaka yi ka dannewa wani haƙin shi shi wannan yana bin wani jaka kaza kuma ka zo zaka sasanta tsakankanin su kawai ka ce kawai yanda za a shine ka yahe mishi ka yahe mishi kawai wannan ba sasanta ba ce eh sai a diba a sasanta tsakankanin su kaiwa ne tunda ka san yanayin da ake ciki na zamanin nan yanzu in ka ce ya ɗauki kuɗi ya baka a gami ɗaya ka san wannan kuɗin duka ba zai samu ba amma abin da nake so da kai shine ya samo rabi ya baka sai ka ƙara mai wani dele irin da ake dai idan aka je kotu a ce gashi ko ya bada munajjaman din sati ko dun wata ga abin da zai kawo wannan munajjaman kenan yanki yanki har ya biya na'am
وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت سمعت رسول بابا منا الله وديع.
صلى الله عليه وسلم ما شاء الله.
يقول ما شاء الله.
ليس ما شاء الله.
الكذاب الحمد لله. الحمد لله.
الذي يسلف الحمد بين لله.
الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا متفق عليه na'am lafiya kalau lafiya kalau lafiya kalau masha Allah masha Allah tawadda وفي رواية مسلم زيارة قالت ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث تعني الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها na'am hadisi na gaba a cikin wannan babi an ummi kulthum binti uqba ta bin abi mu'ayd radiyallahu anha wannan hadisi an amso shi daga nana ummu kulthum diyar uqba dan abi mu'ayd Allah ta'ala ya kare yadda da ita ummu kulthum tace naji ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce allazi yuslihu bainan nas wanda zai sasanta tsakankanin mutane tsakankanin kabila wance da kabila wance tsakankanin fami wane da fami wane tsakankanin gidan wane da gidan wane tsakankanin yan unguwa kaza da yan unguwa kaza tsakankanin wane da wance to wanda zai sasanta tsakankaninsu fayanmi khairan ya dada wani alkhairi a cikin wannan zance nashi au ya ƙulu khairan ko kuma ya faɗi alkhairi a cikin wannan zancen laisal kazzabu wannan ba shi bane makaryaci wanda shari'a take zargi wannan ba makaryaci bane wanda shari'a take zargi mutum ya je zai sasanta tsakankanin wane da wane ya ce to wane abin da nake so da kai jiya mun samu mun yi zama da wane wanda kuka yi rikici da shi nan da kwana goma da muka zauna da shi ya nuna ya yi nadama akan abin da ya maka ya nuna cewa bai taɓa tunanin haka za ta faru tsakankanin kai da shi ba kuma yanzu yana nan ya rasa ta yadda zai fuskance ka yana nan shi yanzu yana kumyar zai ya same ka ya fuskance ka kuma yana cewa a baka haƙuri amma wannan duka maganar wannan kai ne ka shirya kayanka ya ce i dama ni ma na sani wallahi ni ma sai daga baya da na zo ni gida na ga abin da muka yi mu kyauta ba da girman mu a ka da tsiya da jikoki a titi mi wannan abun na uwaka uwaka gaskiya ne ma yanzu na rasa yadda zan fuskance shi ne amma yanzu tunda har kai ka zo haka mu je mu da kai yanzu mu je a bashi haƙuri shi kenan kai kuma wancan kinjiyan ba ku samu ba zama da shi kawai ka yi haka ne saboda dai ka ga cewa ka sasanta tsakankaninsu shikenan kuna gama haka sai ka kira wancan wane yanzu ga munan da ni da wane wallahi yana nan yayi nadama akan abin da ya maka zamu je mu baka hakuri ina shi bai san ba shi ya tsammanin shi wannan kin shi ne ya fara dawowa to wannan kaga ina ma khairan ba annabi manci bane an gane ko annabi matu shine an yalmiya sharran eh ya dada sharri kan abin da ya sani to shi kuma wannan ba ƙarya bace a addinin musulunci an gane ko saboda sasanta tsakankanin mutane ne zai to wannan baya daga cikin makareci wanda shari'a ta musulunci take zargin su an gane ko in dai alkhairi ne zaka dada an ce wani mutumin kirki ne shikenan kai ma kace so ka faɗi kirkin shi kace a wani alasan barka wani alasan barka mu ya mana komai kai kuma watakila kai bai maka ba komai amma kaga a unguwa ya taimaka wa wani naka ko ya taimaka wa wani dan unguwa kace mu ya mana komai ka gani watakila ko ruwa bai kawo maka ba a gidanka amma ka ce ya mana komai to wannan saboda alkhairi ne ka kara kenan babu laifi a cikinsa wannan hadisi muttafaqun alaihi al-imam al-bukhari da al-imam muslim suka rawaito shi wa fi riwayatin wa fi riwayatin muslimin ziyadatun wato akwai ƙari a cikin riwaya ta al-imam muslim bayan wannan ke hadisi al-imam muslim bayan ya kawo hadisin cikakke قالت سينا نا أم كلثوم تتي ولم أسمعه يرخص في شيء wato ban ji ba ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama yana yin rangwame cikin wani abu mimma ya ƙuluhu nas daga abin da mutane suke faɗa na shaci faɗi na zancen banza illa fi talatin face dai guda uku rak cikin abubuwa guda uku na san manzan Allah ya yi rangwame akan babu laifi mutum zai iya yin zancen banza a ciki saboda gyara ne a ciki ta'ani alharba abinda na na ummu kulthum take nufi shine na farko akwai alharb yaƙi yaƙi idan musulmai suka fita yaƙi idan aka je filin yaƙi shikenan sai ɗaya daga cikinsu kafirai suka kama shi suke tambaye shi nawa ne ku nawa ne kuka zo da inji nawa kuka zo da mota nawa kuka zo takobbai nawa gare ku shikenan kai ka san injin da aka je da su ba su wuce ashirin ba motar da aka je da ita watakila mota biyar kan ce ka ce to ka ce ni yanzu wallahi ban san adadin motocin ba motocin da na lissafa ni ma da kaina sun fi hamsin ka ce injina sun fi ɗari biyar takobbai wanda muke ɗauke da su sun fi dubu ko kuma takobunan ba su wuce hamsin ba amma ga baki ɗaya ka sa zuciyar abokanan adawa ta karya ka ce wallahi yanzu haka kuma na ji shi shugaban tafiyar ya yi kira yanzu haka akwai madadi na jama'a ta gari kaza da za ta kawo mana yanzu an ce sun iso guri kaza ka hudu guri wanda yake na kusa wanda yanzu za su iso to wannan babu laifi a ciki saboda za ka sa zuciyar abokanan adawa ta ƙara karaya an gane ko kafin a yaƙe su kenan to wannan babu laifi mutum zai yi zancen banza a wannan wurin sannan kuma wal islaha bainan nas na biyu da kuma sasanta tsakankanin mutane tsakankanin kabila kaza da kabila kaza ka je ka faɗi kaza kaza kaza kaza ka yi gulma amma kuma alkhairi za ka ƙara a ciki wannan babu komai saboda sasanta tsakankanin su li ibqa'il mawadda an gane sai kuma wa hadithar rajuli mar'atahu wa hadithar mar'ati zawjaha da kuma hirar mutum ga iyalinsa mutum idan ya zauna yana hira da matar shi ta kawo mashi tuwo ya ci ya ce kai wance ban taɓa bacin tuwo mai daɗi kamar naki wannan tuwonki ya yi ya kuma watakila akwai sabgar da kaje kada ka ci tuwo da kamance hular kama kamance kilan motanka kamance kaza kamance kaza amma zai ka ce mata wannan abincin naki ya yi saboda su mata suna son zigi ka ce kai wance wannan da tuwo tuwo kiki to tuwonki ba zai gaba rana eh ba rana ba sahiyar ma ba zai gani ba daga ayin asuba za a zo a siye shi duka ka yi ta ziga ta ka yi ta koda ta to wannan shi ma babu laifi saboda wannan da ibqa ilmawadda ne saboda wannan zai sa kawai ta ji tana ƙara son ka wa hadithal mar'ati zawjaha da kuma zancen mace ga mijinta ita ma ta dan ƙara ta ce habawa ne ce ai nikin dan ma na kun biyu ne biyu ba abinci ai da irin yanda nake a gida lokacin na ai baba in ba abinci na ba baya cin wani abinci da safe in aka ce abinci ya kare aka ce a siyo mishi kari ta yake baya cin wani kari in ba na ba ni zan dafa mishi in ciro in kulli in dafa mishi ta ce kuma wani ai ka sani ka cancanci a maka hakan din ka huce haka ma ita ma dai ta dan zamu ta dan shirya wani zance dai dan shi ma mijin ya ji dai alhamdulillah to haka ya kamata a kullum idan ana so soyayya ta ɗore shi ne sai ana ɓala irin wannan ɗan ya ce mata haba wanci ke yanzu da a ce ni nake da kuɗin wane ya ce ba a tanwa il kaza ba il kaza ka ce kayan dubai ma kin yi ƙarhin shi abin da kika ce a kawo miki shi za a kawo miki ai kawai da yake ta'adda a dai kawai Allah hore mu Allah ƙara rufe asiri ta ce to na gode na gode biya kullum ne ka raka mata zance dai wanda za ka raka kwantar mata da hankali shi yasa in ya zamanto miji yana da kwai kalamu mai daɗi ba sai da kuɗi ba saboda kullum wannan a ce sai da kuɗi rayuwa za ta tafi da sauransu ba haka ba ne in ya zamanto mutum ya iya bakin shi sai zamanto ba kuɗin ma amma kuma maganganun da zai faɗa na sanya ya rai sai zamanto wani mai kuɗin ma matar shi ba ta jin daɗin shi kamar yadda ita mai wannan mai baki mai kyau yake sanya mata rai wata mata ta damu wani mijinta talaka ne kuma makwabcinta makwabciyarta mijinta mawadaci ya siyo mata gwal ya siyo mata kaza ya siyo mata kaza ita ko a tsakiya ba ta da shikenan mijinta da ya shigo da eh ya tsakiya ka kasa siya mun in zan shiga cikin jama'a biya kawai sai da ira gani a jikin mata ce wanci yace ai da kiya gani wa mal haliyu illa zinatun min naqisatun yutammimu min husnin idha al husnu kasara yace ado da ake cewa kaza kaza a siyo wani mundaye a siyo sarkoki da sauransu a sa yace na mace ce wanda bata da kyau ya ce wanda in ta sa kuma sai ya zama ya dan hudo mata kyau din kaɗan ya ce amma idza kana da jamalu muwaffaran ka husniki lam yahtaj ila an yusawwara ina in kyau ya zama to cikakke ne ɗari bisa ɗari irin kyau kinki wance ai ba buƙatar sai an yi wani sai an yi wani cike cike ai kyan kyan kike na Allah ne da ya baki kayan ki ki gaba lokacin kaza kaza kaza kaza ka mata wani zance ne ka ziga ta ka ce aiki a cikin matan haka kin in kika tafi cikin su burge su haka kin bacci da adam da yawa daga cikin matan da isa ganki kin fi wadan sai ka ce kuce kawai ce ake kallon aka ji an gane ku to an gane ku to wannan shine kenan sai a dan ziga ta shikenan shikenan an kade mata wannan kurar da take gani ya ce ai dama kayan da ake siyowa saboda mace ta ƙara kyau kaza kaza kaza to ke kyau kinki ai ya cika ba buƙatar a ce sai an miki wani cikare cikare eh kyau kinki ya wuce a ce sai an miki ƙarya sai an yi tazwiri kai ba za a yi tazwiri ba to wannan shine abin da yake nufi hadithul mar'ati zawjaha wa hadithul rajuli mar'atahu kenan na'am وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمع رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول.
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خشوع بالباب عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستودع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله لا يفعل الم... لا يفعل المعروف فقال أنا يا رسول الله فله أي ذلك أحب متفق عليه معنا يستودعه يسأله أن يضع عنه بعض دينه ويسترفقه يسأل يسأل الرفق والمت...
yas'aluhu يسأله الرفق والمتألي الحالف نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت حديثي نقبا دقنا نعائشة يردل الله تقال تبتا أقريتا نانا عائشة تتي سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب ما أيكي صلى الله عليه وسلم ياجي muryar waɗansu masu husuma a kafar gidan shi ya ji hayaniyar waɗansu suna rigima a kafar gidan shi. Aliyatan aswatuhuma halin kasance wasu muryarsu ta ɗaga sama, kowa yana ɗaga murya, ca-ca-ca-ca, wa iza ahaduhuma yastawdi'u al-akhara wa yastarfiquhu fi shay'in Nana Aisha radiyallahu anha ta ce wa iza ahaduhuma sai ga maka ɗaya daga cikin su waɗannan masu takartin ɗaya daga cikinsu ya staudi ul'akhar yana neman ɗayan ya rage mai wani kaso na bashin da yake bin shi wa ya starfiquhu fi shay'in sannan kuma ya ɗan tafsasa mishi cikin abin da yake kan nashi ci i a hankali gidewa ne ka san zamanin nan da ake ciki wa huwa ya ƙulu shi kuma ɗayan yana cewa wallahi la afalu kalkai ma wallahi bana yi ba wallahi bana rage maka ba kuma bana yi bana yi bazance wani ka ce abu a hankali yau ne kake ce abu a hankalin ba a yi فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya fito wajen su waɗannan mutanen guda biyu wanda suke hayaniya a tsakankaninsu faƙala sai ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya ce da su ainal muta'alli alallahi la ya fa'alul ma'ruf ina wanda yake rantsuwan nan yake rantsewa da Allah cewa ba zai aikata alheri ba ba zai rage wa ɗan uwan shi ba bashin da yake kan shi ba zai bi shi ba a sannu faƙala ana ya rasulallah ya ce ni ne nan ya ma'aikin Allah ni ne ka ji ina ta kwaɗa rantsuwan nan amma yanzu tun da ka fito ka sa baki falahu ayyu zalika a habba na ba shi damar ya zaɓi kowanne daga ciki kowanne ya so in rage mishin yake so a yi ya zaɓi abin da yake so a rage mishin ya kawo abin da zai iya badawa na bari saboda kasa baki in bin asanni yake so a yi yanzu ya faɗi yaushe zai bada shi kenan tun da dai kasa baki falahu ayyu zalika ahabba ya samu kowane ɗaya daga cikin waɗannan guda biyun da ya tambaya kowanne yake so za a mai wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito shi ma'ana yastawdi'uhu ana aisha tace wa idza ahaduhuma yastawdi'u al-akhara ma'anarsa shine yas'aluhu yana nema a wajensa yana tambayar shi an yada anhu ba'd dainihi ya rage mai ya sarya mai wani kaso daga bashin da yake kan nashi cewa ne kaga yanayin da ake ciki kuma alhamdulillah ku Allah ya rufa muku asiri kudin nan da ake bi na ina neman alhurma ɗan rage mun wani abu wanda ni ma dai zan yi ƙoƙari abin da yake kan na kuma in biya sai dai wani shi ce to jika a cikin jika ashirin in an rage maka jika biyar samu sha biyar shi yana shi kuma tunda an mai wannan goma ta arziki sai ya je ya buga inda jika biyar biyar zai kawo in jika goma zai kawo a biyo shi jika biyar da sauransu shi da ya san dai an mai wannan shine yastawdu al-akhir kenan yastarfiquhu kwa shine yas'aluhu rifqa yana tambayar shi ya dan tafsa mu shi bi shi a hankali ce wane yanda bashin nan naka nake kwana da shi nake wuni da shi kullum hankali na akan ya za in biya ka saboda yanzu babban tashi hankali na shine kai kaɗai ne kake bi na bashi ina jin tsoron in mutu da bashin ka ka yi a hankali insha Allahu abu yana faɗowa za a biya ka shine yas'aluhu rifqa kenan wal muta'alli shi kuma al muta'alli shine al halif mai rantsuwa shine al muta'alli allazi yahlif wanda yake rantsuwa da Allah na'am
وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شر فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة فهل لك أن توم الناس قال نعم إن شئت فقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف فأخذ الناس في التصفيق وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التصفيق التصفيق التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده وحمد الله ورجع القهقر وراءه حتى قام في الصف فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق إنما التصفيق للنساء من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت يا أبا بكر ما منعك أن تصلي بالناس الناس حين أش... حين أشرت إليك فقال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بالناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه معناه بس أمسك أمسكوه ليضيف ليضيفه ليضيفوه ليضيفوه أولا وعن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه hadisi na ƙarshe a cikin wannan babi an amso shi daga baban Abbas shine Sahal ɗan Sa'ad as-Sa'idi wato na ƙabilar Banu Sa'ida Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi yace anna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama balagahu haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam labari ya kai gare shi anna bani amr ibn aufin wato haƙiƙa banu amr ibn auf kana bainahum sharrun wato tsakankaninsu an samu rashin jituwa ya zamanto ba sa fahimtar juna ba sa ga maciji da juna a tsakankaninsu labari ya isa kunnen manzan Allah sallama wato unguwar da manzan Allah ya sauka a cikinta lokacin da ya tafi madina to labari ya iso gare ya ce wato 'yan unguwar nan fa an samu rabuwar kai a tsakankaninsu فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه shikenan da ma'aiki alaihi salatu wassalam labari ya iso gare shi kenan sai yace izhabu bina nuslihu bainahum yace izhabu bina nuslih bainahum ku tashi mu tafi mu je mu sasanta tsakankanin yan uwan mu shikenan fa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya fita yuslihu bainahum ya tafi ya sasanta tsakankanin su waɗannan mutane wanda ya zamanto ba sa jituwa fi unasin ma'ahu tare da waɗansu mutane daga cikin sahabbai na ma'aiki alaihi salatu wassalam saboda labarin da aka zo a gaya mai ta aka yi ana nan yanzu har ana jefaffeniya wannan ya jefa wannan dutse wannan ya jefa wannan dutse irin faɗa na yara shi na maza Allah da ya tafi fahu bisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan ma'aiki alaihi salatu wasalam ya tafi aka zauna aka sasanta tsakankaninsu to sai ya ce zai dawo sai suka ce a'a sai aka dakatar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama saboda za su mai liyafa shine su mai gara ta baki wahanati salatu sai lokacin sallar la'asar yayi a masallaci na ma'aiki kuma manzo Allah shi kuma yana can ya tafi can Quba faja'a bilalun ila abi bakr radiyallahu anhuma sai bilal ibn rabah ladanin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai ya zo wajen abubakar Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da abubakar ɗin faƙala ya ababakar ne ya ce ya kai abubakar inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallama qad hubis haƙiƙa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama an dakatar da shi a can ƙubaha sahabbai waɗanda suke can sun ce yau manzo Allah ba zai shiri ba tunda da har ya zo shi to dama ce ta samu ta su mai liyafa yana can yanzu wa hanati salatu kuma gashi lokacin sallah yayi fa hallaka anta wam anta umman nasa shine anta umman nasa kenan imma anta umman nasa ko anta umman nasa fa hallaka anta umman nasa shin zaka yi wa mutane limanci in je in yi kiran sallah qala na'am yace kwarai kwa me zai hana in dai har manzon Allah baya nan shikenan mu tafi a yi sallah je kai kiran sallah in shi ita ƙala na'am in shi ta ce ƙware ko in dai har kana so in yi limacin sai in faƙama bilalu ne salata shi kenan bilalu ya tada iƙamar sallah wata ƙaddama abubakarin abubakar allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya shiga gaba fakabbara ya yi takbiratul ihram wa kabbaran nasu su ma mutane ma mu suka yi kabbara shi kenan ana cikin sallah wa ja'a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya zo shi yamshi fi sufuf yana ta keta sahu ya shiga sahu ya fita ya shiga sahu ya fita hatta kama fi safi hadde ya tsaya a sahu na farko ya je shi ya tsaya a sahu na farko saboda faralar da take cikin sahu na farko fa akhadha nasu fi tasfiq abul abbas sahal ibn sa'ad ne sa'idi yace sai mutane suka shiga yin tabi suke tabi tab tab tab ake ta taɓi masallaci ya cika da taɓi kamar wasan taɓi wa kana abubakar radiyallahu anhu la yaltafitu fi salati abubakar Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi shi kuma ya kasance baya waiwaye idan yana cikin sallah inda yana sallah baya waiwaye inda aka sa gaban nan kawai ana aiki har a gama lokaci ne na Allah wannan ba a waiwaye falamma aktsaran nasu tasfiq yayin da mutane suka yawaita taɓi ya ji ko ina daga dama da hagum da baya da seti na kaza da kaza ya ji ko ina kawai ana ta taɓi shi to wannan akwai matsala fa iltafata kawai sai dan juya ya waiwayo ya ga me yake faruwa yana waiwayowa fa idza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kawai sai ya ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ne a bayan shi yana waiwayowa kwatsam kawai sai ya gama da Allah sallallahu alaihi wasallam فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي سيما أيكي صلى الله عليه وسلم ya yi nuni zuwa ga abubakar yana umarta shi da ya ci gaba da yi wa mutane sallah ce mai ci gaba farfa abubakar radiyallahu anhu ya dahu sai abubakar ya daga hannunsa fahimidallaha ya yabi ubangiji ta alaci alhamdulillah wannan baiwa da ya samu wannan farla da ya samu wai gashi shine a gaban manzan Allah kuma ya ce ya ci gaba da sallah ya yi wa Allah ta'ala godiya akan wannan ni'imar da Allah ya mishi warja alƙaƙara wa ra'ahu shikenan sai ya dawo da baya da baya ya koma baya hatta kama fi safi hadda ya tsaya a sahu na farko fata ƙaddama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya shiga gaba fasallalin nasu ya yi wa mutane sallar abin da ya yi saura ya yi wa mutane abin da ya yi sallah ga mutane an gane falamma faraga aqbala alan nas lokacin da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya gama wannan sallah din shikenan sai ya fuskanto mutane shikenan saboda akwai abubuwa da suka faru a ciki ga an yi ta taɓi ga kuma abubakar yana cikin sallah an ce ya ci gaba da limanci kuma ya dawo kenan zai yi magana faƙala sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane malakum hina na bakum shay'un fi salati malakum menene ya same ku hina na bakum shay'un fi salati lokacin da wani abu ya zo muku a cikin sallah akhadtum fi tasfiq kuka shiga yin tabi me yasa lokacin da wani abu ya same ku a cikin sallah kuka yi kuka yi ta tabi innama tasfiqu nisa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ce ai tabi na mata ne ba na maza ba maza ina su ina tabi man nabahu shay'un fi salatihi manzon Allah ce dukkan wanda wani abu ya zo mishi dukkan wani wanda wani abu ya same shi a cikin sallarsa falyaqul subhanallahi ya ce subhanallahi yayi tasbihi fa innahu la yasma'uhu ahadun hina ya ƙulu subhanallahi fa innahu haƙiƙa yadda lamarin yake la ya sama'uhu a hadun ba wani da zai ji shi hina ya ƙulu subhanallahi lokacin da yake cewa subhanallahi ɗin nan illal tafata face sai ya waiwayo saboda ya san akwai wani abu wanda ya faru yana nan wato innama tasfiqu lin nisa wa tasbihu lirrijal maza idan wani abu ya faru a cikin sallah ba tabi za su yi ba shine za su yi tasbih subhanallah in kuskure liman ya yi za su mai tasbihi don ya gane cewa ya shiga cikin wani yanayi ya ababakar shikenan kuma sai ya dawo kan abubakar ya ce kai malam abubakar ma mana aka an tusalliya bin nasi hina ashartu ilaika me ya hana ka ci gaba da yi wa mutane limanci lokacin da na maka nunin ka ci gaba da limanci faƙala abubakar abubakar allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya ce ma kana yin bagi libni abi ƙuhafa ta an yi salliya bin nasi bai ne da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba matsayin ɗan abu ƙuhafa ba ne ba matsayin abubakar ba ne ya ci gaba da yi wa mutane limanci a gaban manzan Allah manzan Allah yana nan in ci gaba da limanci ya ce a ba matsayina ba ne ma kana yan bagi bai dace ba libni abi ƙuhafa ta ga ɗan abi ƙuhafa an yi salliya bin nasi ya ci gaba da yi wa mutane limanci bayyana ya dai rasulillahi sallallahu alaihi wasallama a gaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wannan in baka nan zan ci gaba amma ka zo ka ai mai guri in ya zo shi mai tabarma sai ya nannaɗe ce na gode wa Allah wannan umarni da ka bani na gode wa Allah akan wannan farala da Allah ya sa na samu ya ce amma in ci gaba da sallah ba zai yi ba muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi ma'ana hubisa da yace fa hubisa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amsakuhu wato su waɗannan banu amr ibn auf suka dakatar da ma'aiki alaihi salatu wassalamu a wajensu liyudhifuhu saboda su mai gara ta baki saboda su mai liyafa ta bako da ya zo gare su na'am alhamdulillah العلم عنده سبحانه وتعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك